ثلاثين آية تقوم جماعة بسم الله الرحمن الرحيم تفسير جلالين داو تاشا آية تقوم آية تقوم Allah ce to fi qulubihim a cikin zukatan munafiqai maradun akwai rashin lafiya amradul qulub shakkun wani nifaqun kenan akwai shakka kuma akwai munafinci fa huwa yumridu qulubahum yana samu zukatan su rashin lafiya ay yut'ifuha yana raunana ta su fa zadahumullahu maradan sai Allah ya kara musu wato ciwo kenan bima anzalahu min alquran da abinda Allah saukar da alqur'ani li kufrihim saboda sun kafirci tunda sun kafirce shikenan wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara wa lahum adhabun alim suna da adhaba mai radadi mu'limun kenan bima kanu yakdhibun bitashdidi kenan akwai wanda sun karanta bima kanu yakdhibuna domin jalalaini wanda yayi shi da riwaya ta qaluni ya rubuta shi shi imamu suyuti da riwaya ta qaluni shi yasa sai kuga wani lokaci nan da yake yanzu an fi amfani da hafs sai kuga hafs suke sawa amma shi da riwaya ta qaluni yayi rubuta shi ya ce to bi ma kanu ya kadibu da bitashdidi ko ba haka ba ay yukadhibuna nabiyallahi kenan kenan nan abinda an kasa tsakankani dan saboda a gane ne ba magana mai jalali ne ta ba masu aiki akan littafin sun ka ƙara wannan domin sun kasance suna ƙaryatar da annabin Allah wa bitakhfifi akwai kira'a kuma bitakhfifi ay yakdhibuna kenan fi qawlihim amanna na fada su cewa sun kai sun yi imani an gane ko imamu asim da imamu hamza da imamu kisai da imamu khalaf al-kufiyuna kenan al-arba'a in ana batun kira'a goma kufiyu na guda hudu ne in ana batun kira'a bakwai alkufiyu na guda uku ne an gane ko shi khalaf ba a sashen alkufiyu ne ana zancen kira'a bakwai in kuma ana zancen kira'a goma to shi khalaf yana ciki kenan cikin kira'a goma kira'a hudu su karanta ya kadhibuna kira'a kuma shidda sun karanta yu kadhibuna can an nuna sun yi karya nan kuma an nuna sun karyata duk dai dama wanda ya karyata annabi an gane ko kenan imanin da yake faɗa a bayyana ai ƙarya ce yake wanda kuma yayi ƙarya cewa yayi imani to kaga da ba ai ya ƙarya ta manzo kenan akwai at-talazum bainal qira'at mun fahimci wannan da ko wa idza qila lahum idan aka ce da su ai li haula'i la tufsidu fil ardi kakku banna a cikin ƙasa bil kufri ta hanyar kafirci wa ta'wiq anil iman da kange mutane daga imani daga imani ta'wiq ta'wiq kangewa kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin minkum wal qa'ilin li ikhwanihim halumma ilayna a ƙarshe waka kalma ta ta'awiki kana iya samun maudu'i 150 zuwa 200 zuwa 2 ka fitar da su duk aiki na alkhairi sai ka kasawo al-mu'awwiqat shikenan yanzu kana hada maudu'i dubu al-mu'awwiqat anil iman al-mu'awwiqat anil islam al-mu'awwiqat anil ihsan al-mu'awwiqat anil da'wa al-mu'awwiqat duk aikin alkhairi ka samu dubu sai ka sa al-mu'awwiqat yanzu yanzu kana fitar da su na ba ku yadda ake fitar da mawdu'ai ne dauko kawai mi ke hana kaza kawai yanzu yanzu kana kawo su mu'awwiqat mawdu'i dubu kana iya fitarwa in kana so kawo aiki na alkhairi dubu duk ka samu al-mu'awwiqat al-mu'awwiqat duk zaka samu mawdu'ai na fata ku ji zumunci yana da kyau ko bai da kyau to al-mu'awwiqat menene suke hana zumunci ya tafi sai ka samu su to wa idza qila lahum idan aka ce da su ai li haula ila tufsidu fil ard kakku banna a bayan kasa bil kufri ta hanyar kafirci wa ta'wiki da kangiwa anil imani daga imani qalu zasu ce inna ma nahnu muslihuna ai mu ba kun bane illa masu gyara walaysa ma nahnu fihi bi fasadin abinda muke akan shi ba banna bane qala Allah ta'ala raddan alaihim sai Allah ya ce yana mai raddi akan su ala ku saurara ijmalan manzauri da tambihi kenan saboda fadakarwa innahum humul mufsiduna suna an mabannata na gaske walakin la yash'urun sai dai ba sa jin haka an gane ko bai zalika kenan ba su ji da wannan cewa banna suke domin yana daga cikin azaba an gane ko idan mutum ya nuta cikin banna to sai a rinka nuna mai abin da yake yi na gari na saboda ba zai kubuta ba sai lokacin da azaba ta zo mai ce cire sai Allah ya kama shi sakamako na Allah kai mu da tsari wa idza qila lahum idan aka ce da su aminu kama amana nas ku yi imani kamar yadda mutane suka yi imani ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu za su ce anu'minu kama amara sufaha yanzu za mu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani shi yasa kaka taba sawa tsammanin idan kan rike aikin addini mutane ba za su rena ma da wayo ba a tunda an yi ma annabawa ba yadda za a yi in ka bar gemu za a yi maka izgili in baka bar gemun ba za a yi maka izgili in ka kama karatun alkur'ani da neman ilimi sai a rena ka an yi ma sahabbai an yi ma annabawa abinda an ka ɗauke su wawaye duk mutumin da yake zage damce wajen neman ilimi sai a ɗauke shi wawa wai wanda ya je neman duniya shine abba wawa za ku ga akwai matsala za mu yi imani kama amana sufa wa ai al-juhal suna nufin wato jahilai ai la naf'alu ka fi'lihim ba za mu yi aiki irin nasu ba qala ta'ala sai Allah ce raddan yana mai raddi alaihim gare su ala innahum sufa lalle su ne wawaye walakin la ya'lamun sai dai musan da haka ba la ya'lamuna zalika kenan musan da haka ba in gane ko wa idza laqu asluhu yace laqiyu kenan hudhifat ad-dammatu lil-istithqal aslin shi laqiyu domin laqiya aka cewa amma sai aka shafe damma lil istithqal saboda aka shafe damma lil istithqal saboda ta yi nauyi thumma ya sannan an ka shafe ya'un liltiqa'iha sakinatan ma alwawi domin tana da sukuni ta hadu da wawun thumma dummatil qaf sai an ka yi maqafun damma kenan lil munasabati saboda dacewa ta dace da wawun kenan sai an ka ce laqu kaga ilmu sarf ya shigo masu ganin ilmu sarf bai da wani tasiri a cikin tafsiri kaga na ilmu sarf idan suka haɗu da allazina amanu wadanda suka yi imani qalu amanna za su ce mun yi imani wa idha khalau idan suka shuɗe minhum kenan wa raja'u suka koma ila shayatinihim zuwa ga shayatinihim ru'asaihim shugabannin su qalu inna ma akum za su ce ai mu tare da ku muke fiddini a cikin addini inna ma nahnu mustahzi'un mu ba komi muke yi ba sai izgiri an gane ko bihim da su bi izharil iman da mun ka bayyana musu imani Allah ce to Allahu yastahzi Allah yana musu izgili bihim da su yujazihim bistihza'ihim zai sakanka musu ina fata an fahimce ni nan ana ganin sifa ta istihza'i ba a danganta ta zuwa ga Allah ba tare da kaidi ba wanda duk yayi izgili ga waɗanda sun kai suka aikin Allah to Allah yana masa izgili mai jalali nan ya ce yujazihim zai sakanka musu ja sakankawa wasu malamai sun fassara shi da kiyama suna ganin suna da imani za su ci nasara sannan a juyar da su suna da ɗan haske yau mai ƙulul munafiquna wal munafiqatu lilladina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u ra'akum faltamisu nura suna ganin za su kira gastar da wasu imani daga ba sai aka juya da su kenan kaga irin yadda suka yi su ma Allah ya saka ka musu Allah ke muna sani wa yamudduhum ayyumhiluhum Allah yana musu jinkiri fi tughyanihim a cikin ketare iyakarsu bi tawjawuzihimul had saboda sun ketare iyaka bil kufri da kafirci ya'mahuna ayyataraddaduna suna ɗemowa kenan kai da kawo tahayyuran wato wajen ɗemuwa halun kinan halina an gane ko ta hayyuran suna cikin ɗemuwa ɗauki aya ta ƙarshe aya ta shashidda ula'ikan ladina shi tarawar dalalata bilhuda waɗannan su ne suka sai a dalalata bata bilhuda da shari'a ai istabdaluha bihi suka musanya ta da ita an gane ko suka ba da shari'a suka karbi bata dama wanda aka bayar galibi shine ba'un take shigar ma amma mu kuma sabanin larabcin yau da gobe sai ka istimu wanda za a bayar wa shi abba a sama ba'u an gane ko domin huda ishtarawu dalalata bil huda huda ita ce gare su suka bayar da ita suka rubuta sai aka samu ta ba'u mu kuma wanda za mu karba din shi ne ake sama ba'u fa ma rabihat tijaratuhum kasuwancin su bai riba ba ai ma rabihu fiha ba su ci riba ba domin nan majazi ne abin da suke kira majaz ko uslubun min asali bin lokacin arabiya ba a ce kasuwanci ya ci riba tunda shi kasuwanci bai ci riba mai yi kasuwanci ne ga ci riba an gane ko yace khasiru li masirihim ila nar sun yi hasara saboda mu kuma su ita ce wuta al mu'abbadatu alaihim wadda an ka kaddara musu zaman ta har abada Allah ya kai mu da tsayi wa ma kanu mutadin bus kasance shirye rugo fi ma fa'alu ga abin da suka aikata a gurguje kullum ina cewa ku rinka tuna mini alaƙa tsakanin ayoyi ko ba haka ba mun tashi aya ta fi qulubihim marad wagga aya tana da alaƙa da su waɗanda an kace wa ma yakhda'una illa anfusahum tunda aji ba kowa suke yaudara sai kawunan su ba sai an ka faɗi dalilin da yassa suke akan yaudara shine fi qulubihim marad tafargasar da suke aikatawa dalili akwai cikin ciwo a cikin zukata shi ne alaƙa ko ka ce ana ƙara bayanin sifofin munafikai shi ne munasaba ke an gane ko abu na gaba marad amradul qulub an kasa su gida biyu amradul shahawat da amradul shubuhat duk cututtukan da dan adam na zuciya ma'anawiya ba badaniya ba domin badaniya sai ka tayi likita baka magani ko kuma in akwai chemist islamic yanzu a baka magungunan da zuciya ka za ta abin amma ciwo ma'anawi shi dole sai dai karatun alkur'ani a ko a america babu chemist wanda gaba da maganin girman kai ko akwai sai dai a karanta ma ayoyi kai imani imamul qurtubi ya kawo ciwo sun kai guda goma daga cikin amradul qulub ko wani kuma dan uwa ya bincike a magister a jami'at malik saud akan amradul qulub suna da yawa amma za a kasa su gida biyu amradul shahawat da amradul shubuhat an gane ko daga nan kuma sai a abin nan nasu ina ba za an fahimci mun gane ko suna da yawa nan ya kawo alkhatmu khatama Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim akwai at-taba bal taba Allah alaiha ko ba hakan ba bi kufrihim akwai kuma ar-rayn kalla barrada ala qulubihim ma kanu yaksibun akwai kuma al-inkar falladhina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun وهم مستكبرون أكوي الانصراف صرف الله قلوبهم لأنهم قوم لا يفقهون أكوي النفاق فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يسأل أه؟ ثم القساوة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك طو سننا أنك وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن نسكم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض na an ci gaba da bayanin halinsu ne bayan an ce suna da azaba mai raɗaɗi sai aka ci gaba da bayanin wato halayensu da an ka faɗa dan ana zancen wa ma hum bi mu'minin kenan tun daga nan aka fara bayanin halayensu sannan aka dawo wa idza qila lahum an kai musu raddi kenan ito ga aya matsayin raddi take da sun ka faɗa an gane ko ala innahum al mufsiduna nan raddi na gare su ba bayanin halayensu bane wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas nan ma an ci gaba da bayanin halayensu an gane ko ala innahum sufaha'u raddi ne gare su Allah ya musu wa idza laqul ladina amanu duk dai ana ta bayanin halayen su alaka aya da aya Allahu yastahzi'u bihim sakamako ne na abin da sun ka aikata an gane ko to ulaika alladina istarawu ad-dalalata bil huda shi kuma malamai sun yi sabani anan shin ulaika yana koma zuwa ga kafirai da munafikai ko yana koma zuwa ga munafikai ne kawai don nan ana magana an yi zancen kafirai innal ladina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun yanzu aka taho kuma minan nasi man yaqulu amanna to shi ulaika ga washi ka koma wasu malaman tafsiri suka ce na kuma ne zo ga munafikai su kadai dan su ne akai magana kansu ina fata an fahimce wannan su malamai suka ce a'a yana koma ne zo ga kafirai da munafikai dukkan su ishtara wadda lalatin min to ina iskalin yake iskalin inda yake su munafikai tana yiwa sun yi imani ko ba ka nan bane a'a akwai wanda ma zai shiga cikin musulunci amma imanin ne bai karfi daga baya sai shi kafirta ai ana yarda min nasi man yaqulu amanna billah fa idha udiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka billah ala ayyati hal da su munafiki ta rayuwa ya shiga cikin musulunci to amma saboda wani musulunci shi na jin dadi na in ya gajar ba shi tumai to ishtara waddalalatu bil hudakin sun ba da shari'ar da Allah ya ba su sun sai fata من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ما ما لما يسون كوي يا شاشا في كافرين المؤمنين لا دا منافقين أولئك إن to inda iskali yake su kafirai to ina sun kaga shirye da sun ka basuwa tunda su da ma kafirai sai an ka ce a kullu mauludin yuladu ala fitra to wannan fitra ita ce sun ka basuwa sun ka amsho ita sai mu tsaya a nan ko abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanahu wa ta'ala salamu alaikum sallallahu alaihi wa sallam ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu